fi ɗari mata ma sun fi ɗari ni da aka zo ana layin marayu na sai ce wani duk mazan garin nan mutuwa suke yi ne ke ina babanki ya mutu kai babanka yana ina an kashe shi ina babanki ya fada ruwa ina babanka ya mutu ciwon kafa ya kashe shi ina babanka ya yi haɗari mota ce ta buge shi ina gaskiya akwai abin da na lura da shi a garin nan ban sani ba da ke gaskiya nan da wasu shekaru in gwamnati ba ta yi wani abu ba in masu kudi attajirai ba su yi wani abu ba wallahi mata za su tozarta da yawa kin san me na lura da shi yawa yawan mata mazajen su mutuwa suke da karancin shekaru su tafi zubar su wata mata ta zo nan gurin na ganta da karancin shekarunta da yaronta marayanta cikin dotti da kazanta ta ce ke yaushe mijinki ya mutu ta ce shekara tara na ce to ba ke aure ba ta ce Allah bai kawo ba ga yaron cikin talauci ita kanta tana buƙatar taimako wanda muna fatan nan gaba in Allah ya hore mana za mu yi taimako wa marayun kuma iyayen marayun ma mu taimaka musu insha Allah wata ta zo da guda hudu ta dauka duka ake dauka sai ta ce a zaɓi ɗaya muka dauki ƙaramin sauran fa ba wanda zai musu mata a garin nan barkace da yawa da mijinsu ya mutu suna da yawa ku lura da wani abu yawanci idan mace ta yi aure mijinta mutuwa yake ya barta da nauyi kuma da muka yi bincike masu mutuwan nan yawanci 40 shekara 35 shekara 37 42 40 wato a matasan su suke mutuwa dan daga ganin matar ke kin san mijinta ba tsoho bane wata annoba ce ta sauka ne ko me ya faru ne mutuwa ake yi fiye da yadda ke tsammani wani ya ce mai yawa ai baka san ana mutuwa a garin nan ba hurumin garin nan ya kusa cika makabarta gari na ai ku mata dan ba kwa zuwa makabarta ne wani ya ce fa a cikin wata ɗaya ya irga ya irga gawawaki sabon kabari ya fi ɗari uku duk wannan sababbi ne layi ake ja kawai an ja sai a cika kawai da haka gaskiya mata abin tausayi ne shi yasa nake ta muku farkon karatunmu na bana nace ku kama sana'a ku kama sana'a in mijinki ya faɗi ya mutu ya barki a wannan yanayi kin ga tarin ƴaƴan nan wallahi kannansa da yayyansa ba za su rike miki su ba ke za a bari da shekiyar wahala to ki koyi sana'a ko mai gidanki tsautsayi ya sa ya mutu na farko dai aure ba wanda zai aure ki da ƴaƴanki ya taimaka miki da wahala yanzu ɗaiɗaikun mutane ne mutum zai zo ya auri mace wai tana da 'ya'yan marayu guda hudu biyar wai ya haɗa su a gidansa wallahi gudu suke ba sa karba za ki ga kyakkyawar mace lafiyayya kin san me ya hana ta aure marayu ne a gabanta duk wanda ya zo da ya ji tana da 'ya'ya marayu ubanta ya mutu ba ba mai kula mata dole yara suna hannunta in ya gaba ba zai ƙara dawowa ba akwai matar da fa ƴaƴanta ƴan mata take turawa suna bin makota wai suna neman wankin kuɗi wanki da guga mace ta kama aikin wanki da guga ta je ɗakin samari wai tana karɓan kayan wanki da guga yarinya budurwa tana yi wa samari wanki da guga me zai faru me ya jawo ubanta ne ina yayanta ina yayyanta babu ina kannan ubanta su ma talakawa ne ina gaya miki in aka miki mutuwa ke za ki rike yayanki idan kuma mijinki ya sake ki ne yake rike yaya wannan rikici ake matsawa da yaya amma in kin mutu kuma dangin mijinki ba za su iya rike miki yayanki ba ki shirya shi sa nace ki ilimi kafin ki aure ki je makaranta ki samu takarda certificate zai miki amfani ko koyarwa ki samu ko ko kilina kike yi kilinin a wani ma'aikata ko aikin asibiti ko share-share ko goge-goge rufin asiri ya fi zaman banza ki kama sana'a fafir saye da sayarwa katsa saye ki samu riba ki ruba kanki asiri mata da yawa yau su suke ɗaukar nauyin abincin gidansu abinci namiji yana kwance a gida baya iya zuwa ya kawo maka abinci ki ta zaman takaici duk abu na daɗi da ake ci a gida ke ba ki saki ci shi ba saboda Allah ya jarabi mijinki da talauci kuma Allah bai hana ku nema ba to yau ba wai tsofaffin mata ne kawai suke galabaita ba hatta 'yan mata da aka mutu aka bar musu 'ya'ya galabaita suke yi wallahi yanayin lamarin mata yana buƙatar taimako ya kamata gwamnati ta yi wani tsari da za a rinka taimaka mutanen nan duk matar da mijinta ya mutu ba ta samu aure ba ya zama ana ba ta wani abu ko a sama musu wani aiki ko yane ne ana dan ba su wani abu gwamnati za ta iya yi in ta ga dama amma su ta zama ba ci ba sha yara ba zuwa makaranta an sha kawo min yara a nan gurin a ce ubansu ne mutu ba su taɓa zuwa islamiyya ko boko ba tun da ubansu ya mutu shekara uku sai yawon gara taya kawai da yawon kwallo me laifinsu ubansu ya mutu wannan wace irin al'umma ce wannan shi yasa ku maza ku tsirar da kanku yan ƙananan ƴaƴan ku koya musu sana'a koya musu su yi ilimi da matakin farko babban sana'a ilimi a je makarantar bokon nan a je ta addini duka kar ku yi wasa da ta ƴaƴan ku a makarantar bokon nan yana da amfani tun da rayuwar ta juya yanzu mai bokon shi shine zai dan samu ya ci to Allah ce muke mu malam barka da azumi malam mijina ne ba shi da lafiya shekara biyu yana kwance komai sai abin da na yi kin ji kin ji ko wallahi ban san da wannan takardar ba na yi bayanin kin ga wannan fa ba mutuwa yi ba shekara biyu mijinta yana kwance a gado baya iya komai ita take buge-buge ita take komai amma yanzu abokinsa ya ɗauki nauyin wani daga cikin 'ya'ya malam a taimaka mana da abin da za mu ci da suturan yaranmu guda uku ne Allah ya ba da ikon taimakawa yanzu wannan me bambancinsa da bayanin da na yi to ban san an rubuto takardar nan ba yanzu matan nan za ki tambaya yaya take ciyar da 'ya'yan nan da mijinta yake kwance ba lafiya kin ga dole ta yi sana'a kin ga dole ta yi buge-buge kin ga zaman gida kan bai kama ta ba ko to ki tuna in ke ce Allah ya ba da yadda za a yi to ba na so na buɗe wannan ƙofar ta karban irin wannan taimako-taimako saboda kuna da yawa kuma masu larurar a garin nan suna da yawa abin tausayi yana da yawa yanzu mun babban abin da muka ɗauko shine taimakawa marayu waɗanda ba su da iyaye suna cikin wani yanayi to ina buɗe wannan ƙofar kuma duk wanda yake cikin talauci kin ga turuto takarda zai yi ce sai an masa jiya ma jiya ma an yi wa wata irin wannan jiya ma wani ya zo shi ma an yi masa shi ma bai da hali ya ce a sashi a cikin marayu amma ba maraya ba ne wani ya ce zuba mun su cikin marayun ai mu ma ba bambanci 'ya'yan namu da su da 'ya'yan marayun ɗaya ne wallahi iyaye da yawa wallahi yau ba su isa su dinkin sallah wa 'ya'yansu ba haka yaron zai gama uban kuka wallahi ba za a dinkin ba saboda babu hali to wannan takarda dai tunda tsautsayi ta sa na karanta ta kuma gashi ta shiga duniya kar a ce an karanta an nemi taimakon nan ban taimaka ba zan ga dabarar da ni abdu ga takarda in yi zuwa su nemo maka ita ka mana sikirinin ɗin ta ka bincike ta ka je har gidan ka ga mijin a kwancen yake ka tabbatar idan ka tabbatar haka ne to ka zo sai ka ɗauko yaran ka kawo su wajen telolinmu idan maza ne a kawo su wajen teloli maza in mata ne a kai su a gwada su na yi alkawari zan taimaka insha Allah ta'ala Allah ya taimaka mana amma fa ba mu da wadata wallahi mu ma talakawa ne ba mu da hali kar a buɗe wannan ƙofar gobe kuma in ga takardu guda bakwai irin waɗanda don Allah don Allah rufa ne in asiri wannan ne ko don Allah in gata sadda sadda ne har in cin mina in dilla Allah fakkujan eh Allah wanda barashi Malam assalamu alaikum ga tambaya wani bawan Allah ne bai da lafiya ciwon kafa ta dame shi a taimaka masa da addu'a ya gama yawo ya je asibiti ba a samu ci gaba ba kuma ga ba shi da hali don Allah a taimaka masa to Allah ya ba shi lafiya Allah ya warkar da shi Allah ya yi mana duk ciwukan kafan da suke damun mu Allah ka yayi mana Allah ya warkar da shi kuma Allah ya ba shi abin da zai nemi magani Malam, ina neman taimako a gunka na addu'o'i ko magani, Allah ya jarabe ni da ciwo a cikin cikina yana yawo har ya tafi kafan zuciyana, sai numfashina ya ɗauke, sai na suma sai in farfado. Na je asibiti sun ce ba su ga komai ba fa, kuma malam ni ina jin ciwon nan yana damuna haza wassalam mala sha ruwa lafiya to ga wata larurar kuma to shi asibiti malama idan mutum ya je guda daya aka ce ba a gani ba sai daɗa canja wani likita wani ya fi wani ƙwarewa wani asibitin sun fi wasu kayan aiki da ka shawara ta gare ku masu irin wannan larura babban larura ce kar ki zauna a gida mutuwa fataro ta riske ki baki shirya ba duk abin da yake taba zuciya har numfashi yana tsayawa ko babban abu ne ki dage da addu'a wannan normal addu'a a ci gaba da yi a samu ruwa a kawo zan yi addu'a mu gwada mu gani Allah muke nema ya ba mu nasara gobe ki kawo ruwa a jarka zan miki addu'a a ciki sai ki je ki rinka sha ko Allah zai samu dace albarkacin bakinmu da azumi ko Allah zai karba kuma in an samu zamzam ma a kawo shi ma sai mu yi addu'a ko Allah zai samu dace ko kuma ku yi mata addu'a Allah Allah Allah ya ba ta lafiya kuma kun ji ta ce ba ta da hali kuma duk abin da ya shafi harkar zuciya ciwon zuciya in ya kama talaka to kawai sai dai a fara tunan kabarinsa kawai kafin ma ya tafi a yi kwarai ku da gaske saboda ba ciwon talaka ba ne ba tsoratar da ita nake yi ba amma ina bayanin hakikanin abin da ke faruwa ne Allah ya yi mana ya Allah kai mana arzikin lafiya ya Allah irin waɗannan manyan manyan cututtuka za su zo su fi karfin mu su addabe mu ya Allah ya Allah Allah ka rufa mana asiri Allah ka yayi mana Allah ka kare mu ka ba mu lafiya wallahi duk wanda Allah ya bashi lafiya ya gode wa Allah lafiya jari ce malama lafiya jari ne lafiya jari ne Allah kai mana arzikin lafiya malam assalamu alaikum da fatan ka tashi lafiya ya ibada Allah ya karba mana malam tambaya ta ita ce kamar haka dan yanzu dan Allah malam dan na tambayi mahaifina abu ko mahaifiyata sai a ce roƙo nayi yanzu na yi laifi a baki laifi ba in baki tambayi babanki ba wa za ki tambaya in baki tambayi mahaifiyarki ba wa za ki tambaya ta ce wannan ai ba laifi ba ne ko na ce a ba laifi ba ne ki je ki ta tambayan su amma ban da wuce gona da iri a bi a hankali saboda a rinka lura da rayuwa jiya ba yau ba yau ta canja ba yanda jiya take haka yau take ba a rinka yi musu afuwa su ma iyayen wai sai su yi ta faɗa wai don na tambaye su kuma don Allah a taimaka a faɗakar da su hakkin 'ya'ya a kan iyaye da kuma hakkin yayi akan 'ya'yan akan iyayensu iyayen akan iyayensu ko 'ya'yan akan iyayensu wannan dai ina jin ta ɗan samu matsala da tsohuwarta ne in ta tambaya fada suke ba sa bayarwa to za mu yi mun yi wa'azi akan hakkin iyaye akan ‘ya'yansu mun yi karatu a nan kwana uku farko to in mun samu dama za mu yi kuma magana akan hakkin ‘ya'yan su akan nasu iyayen ki haƙuri ke ma ɗin ki tashi ki nemi na kanki tunda an kin iya rubutu kina da ɗan wayo da dabara to ki ɗan nemi ‘yar sana'a da za ki rinƙa yi ko gyaɗa ne ki rinƙa soyawa kina ƙullawa a maƙota ana siya kin samu ‘yar sana'a ya fi zaman banza malam da fatan an tashi lafiya malam mamata ba ta da lafiya don Allah a saka ta a addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah kuma ya shirye mu don Allah malam ka yi addu'a duk wani musulmi Allah ya ba shi lafiya to Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba wa tsohuwar ki lafiya malam don Allah ce ni da addu'a yaro na ne ya ƙi zuwa islamiyya ya ƙi zuwa islamiyya ya ƙi zuwa gurin sana'arsa bayan kuma da ba haka yake ba sai yanzu kawai ya daina zuwa yana bin abokanan banza don Allah a samin shi addu'a malam na gode to Allah shirye mana da ƴaƴanmu Allah ka shirye mana da ƴaƴanmu wannan mata tana cikin garari yaro ya ki zuwa islamiyya ya ki zuwa wurin sana'a abokanan zaki raba shi da su kun san abokanai suna da tasiri wajen lalata ƴaƴa abokanan za ku raba su da su duk wanda ɗanta duk wanda ɗanta yake bin abokanan banza ta yi ƙoƙari ta shiga tsakanin ɗan da abokanan ki ƙoƙari ki hana ki tada hankali sosai sai ya rabu da su tunda yanzu gashi sun wargaza miki tunanin ɗanki to haka yarinya ma ya mace duk kamewarta duk hijabinta duk niƙabinta duk da naga garin nan ba ku fiye sa niƙabi ba matan garin nan ƴan matan garin nan ba sa sa niƙabi ban san me yasa ba Allah shiryar da ku sai ku zo ku ta cika min wurin karatu amma ba ku ɗaukan wa'azi to bari baɗi na ɗin koni ƙaban nan sadaka fi sabilillah Allah ya so yadda in ban manta ba bana baɗi nan ɗin kosu duk wacce muka yi tambaya ta ci sai mu ba ta niƙabi saura ki dawo wa shi gari babu shi in sa in hizba sai min ƙuli ƙulin talatu da ke malam ya azumi Allah ya ba mu ladan amin malam ɗana ne ya tafi ya tafi rani neman kuɗi ya ƙi dawowa a ta da addu'a ya gudu ya batta kenan to Allah raba mu da wannan matsala ta yawanci rani da yara suke tafiya su ƙi dawowa shi sa tarbiyya tana da daɗi ɗanka ka nuna masa ya so ka yi taimake ka yi tallafa maka to amma yaran ba tausayi ka gama wahala akan yaro yana girma da ya yi ido ya dan fara samun abin duniya ya gudu ya tafiya barka wallahi wata uwa da ta zo tana mun bayani akan ɗanta a garin na abin da yaron nan yake yi ko kare ba zai ci ba ta ce wallahi malam tsoronsa nake ji tsoro ni na haife shi amma tsoronsa nake ji Allah kiyaye malam da fatan an tashi lafiya Allah ya baka lafiya amin na tambaya na kamar haka na dau azumi ne jinin al'ada ya zo mini kuma ban taba yi ba to wannan kam yar karama ce kenan tace ban taba yin al'ada ba menene an an kusan kiran sallah kuma ya zo malam yanzu sai na biya wannan azumi ko ba zan biya ba to Allah sarki ita kuma da da azumin nan ya zo mata kenan Allah sa albarka Allah sa kin shiga layi a sa'a za ki biya azumi ko jiya ma wani wata tamun tambaya ta ce minti biyu mai saura a kira sallah malam minti biyu ina duba agogo na ce to ya zan yi na ce azumi kam ya rugurguje sai dai a haƙuri ta ce na fa kame fa ban sha ba na ce to Allah ba da ladan kamewa na ce wannan gwamna ya zo da matsala kenan shi in ya zo da jiniya baya birki ai sai ku yi haƙuri haka Allah ya jarabe ko na na Aisha wata rana da jinin al'ada ya zo mata za su je aikin haji kawai sai jini yanke mata hanya ranta a ɓace ta zo gurin manzon Allah gashi jini ma ya zo mini yace ya Aisha wannan wani abu ne katabahu Allahu ala banati bani Adam ko Adam wannan wani abu ne da Allah ya rubuta shi akan ‘ya'ya mata na bil'adam, ya zan yi miki ki haƙuri, to ke ma wannan yarinya, azumi Allah miki albarka kin dau azumi, amma azumi ya karye za ki biya shi, kuma duk wanda ya zo mata da rana, al'ada ta zo miki da rana, kika gani sai ki haƙuri, je ki nemi fat ɗinki da audugarki ki saka, ki ci gaba da harkokinki. ki samu wani lungu a gidanku ki sami sauran ɗumamen da yara suka rage ki yayyaga shi ki cinye shi tas inda sauran wani kunu haka a kwanon sha da ya saura ba abin nan ba ki kada kai ki shanye shi tas ki fito a ƙoshi ki zo gurin tafsiri da an yi magana Allahu akbar ashe ba azumi take yi ba dai yawanci masu kabara nan ba azumi suke yi ba to azumi kuke yi to Allah saka da alheri ai an ce in kaga mace tana yawan zakin baki da firirita da azumi da rana to yanzu haka ta zo ta shiga ribibi ne ba ganewa ake ba ai wataƙila ma sai da ta sha ruwa roba guda kafin ta zo wannan kuma yanzu haka in ta koma wataƙila da shinkafa da wakenta da ɗumamenta lafiyayye za ta gyara ka ai kuna morewa wallahi da azumi mutum da rana ya ta ɗirkar abinci malam gaskiya na muku murna bayan sallah kuma za mu muku bayi-bayi ku ta fama to yanzu wannan yarinya dai muna mata murna ta shigo layi ko Allah sa mata albarka sai kuma ki shirya da ke da babanki yau ɗaya a wajen Allah littafin ki yana zaune littafin mamanki ma yana zaune duk abin da kika yi ana rubutawa wallahi da dai da baki al'ada ina miki murna duk tsayar da kika yi da sauki ba za a rubuta ba amma duk wacce ta fara al'ada ba ki da bambanci da mamanki mai shekara saba'in tamanin an saka miki littafi mala'iku suna bin ki kafa da kafa in kin yi ƙarya za su rubuta in kin yi rashin gaskiya za su rubuta in kin je zance na banza za a rubuta duk tsayar da kika yi za a rubuta kuma in baki azumi ba kin shiga uku in kika bar wata sallah ta kuɓuce a wani ai al'ada in ta zo mace ba zan ce to nan asiri ba ne amma dai kam aiki ne ja kin zama babba yanzu Allah ya rufa asiri to za ka ki je ki azumi Allah ya miki albarka kuma gobe ki zo ki samu yan hizba zan zo miki da sabon qur'ani guda ɗaya eh insha Allah na lale mara ba a tari babban bako eh insha Allah dan hirba ku yi screening ku ku dai gane ta da zo sai mu bata Qur'ani guda ɗaya insha Allah Malam Allah saka maka da alkhairi da fatan ka zo lafiya Allah mai da kai gidanka lafiya amin Malam muna neman a taya mu da addu'a akwai yarinyar mu da mutanen boye suka ɗauke suka suka ɗauke ta suna ɗauke ta akai akai suna kai ta bakin ruwa su kwantar da ita kuma da aurenta da yaranta mana a taimaka Allah ya samu dace Allah ya ji kan mahaifa wannan an shiga rabubi matar aure ne shedanu aljanu suke ɗaukanta su kai ta bakin kwari bakin ruwa kuma da 'ya'ya da komai wannan an shiga damuwa ya rabbi ka bata lafiya ya Allah ka bata lafiya Allah ka warkar da ita Allah kare mu da wannan ciwo duk ciwo na makarai na aljanu da zai sa a ɗauki mutum a tafi da shi wani wuri Allah ka kiyaye mu akwai abin tausayi wallahi ta yawaita karatun qur'ani ta yawaita salatin annabi ta yawaita zikiri da tuba ta yawaita karanta bakara suratul bakara tana koran aljanu in mutum akwai su a jikinsa malam ga wani yaro ya zo daga taraba zai musulunta bayi da uwa bayi da uba kuma yan uwansa na dukansa sun hana shi sakat shi yasa ya gudu Allah ya samu dace to to ubangiji Allah tabaraka ta'ala ya kare Allah ya kiyaye ina yaron yake to a kawo shi a bashi musulunci ku shigo da shi ya isa a saurara a saurara me a cikin musulunta shi ne abin wani abin nan? ya isa a saurara tambaya ta gaba shi kenan tambaya ta gaba ana ji na ko ba ji malam yaya azumi Allah ya karba mana malam ga tambaya na kamar haka ina so a min bayani ne akan sallar nafila da ake yi bayan sallar azhar da la'asar da magariba da asuba malam wasu sun ce ba a karanta sura iya fatiha ake karantawa malam dan Allah amin karin bayani to kuma malam raka'a biyu ake yi ko ana yi sama da haka ta wannan baiwa Allah Allah mata albarka to abu na farko shine um akwai sallolin da ana musu nafila akwai wanda ba a yi akwai nafila da ake raka'a biyu kafin asuba raka'a biyu kafin asuba wannan ana iya karantawa Fatiha kadai ba tare da sura ba ana kuma iya karanta Fatiha da sura shine raka'atan fajiri wanda annabi ya ce ta fi duniya da abin da ke cikinta sai kuma rakawoyi guda biyu sau biyu kafin azhar rakawoyi hudu kenan rakawoyi nawa hudu ki biyu ki sallama ki biyu ki sallama ko kuma ki hudun a take amma zama daya amma zama daya to wannan ana karanta fatiha da sura fatiha da sura sai kuma bayan azhar din shi ma ana yin raka'a biyu bayan azhar ana raka'a biyu sai kuma a bayan magariba banda la'asar a cikin wannan jerin bayan magariba ana yin sallah raka'a biyu na fila shi ma fatiha da sura bayan isha'i shi ma ana yin sallah raka'a biyu idan an so a ƙarasa da wuturi a yi ƙwaya ɗin shine ake cewa shafa'i da wuturi duka waɗannan ana yi ne da fatiya da sura asubahi ne kaɗai ake yin ta iya fatiha kaɗai raka a tanin fajiri shi ma wani fatawa ne daga cikin fatawar malamai a wata riwaya kuma za a iya ɗorawa da ƙul yayyuwal kafiruna da ƙul huwallahu ahad abu na ƙarshe duka wata sallar nafila in dai nafila ce ya halatta ma a yi ta babu sura duk wata sallar nafila in dai nafila ce ya halatta a yi ta babu me ba sura ba laifi bane dan an yi ta ba sura Allah ya ganar da mu kuma yar uwa ki da kokari da zuwa makaranta ina ba da shawara ki shiga islamiyya ki ci gaba da zuwa dan ki koyi waɗannan abubuwa waɗanda suke masu sauƙi ne addini don Allah a taimaka mana da addu'a a taimaka mana da addu'a ‘yan hizba guda biyu ba su da lafiya ba su samu daman fitowa ba Allah ya warkar da su Allah ya ba su lafiya Allah ya yaye musu ciwon su mu ma Allah ya ba mu lafiya gaba daya a saurara Na'am, ana jina ko? Kamar yadda aka ba da sanarwa ga wani bawan Allah ya zo daga Taraba kamar yadda aka faɗa. ya ce bai da uwa bai da uba, kuma yana so ya musulunta ‘yan uwansa suna hantararsa suna zaluntarsa suna kaza suna kaza. Kuma ga shi ya faɗo mana a nan makarantar mata wurin karatun mata ya zo zai musulunta. So muna masa fata alheri Allah ya sa albarka. Kai taso. Akwai Hausa? To dawo nan. Sunkuya. Ka yi bayani daga ina kake.
Ni daga Taraba nake.
To, Ni mai suna Iman Ibrahim. Ina son musulunci amma dan wani sun hana ni. Guduwa na yi yanzu kun gani yanzu haka nan rashin lafiya sabar fada ta su kullum yanzu haka nan bana iya mikewa shi yasa na tashi na gudu nake to bari yanzu nan kumu ina jin labarin mutumin malam nan nake bari yanzu domin wani yaro dan kumu ne muka da shi yake min in zo wannan kumu nan ina zo tambaya ofis an dawa in Allah ya yarda na biya mu bukata na hawa za a bani musulminci sai na ce mishi to ba damuwa amma ban da kudin mota ya ce min duk wani direba da na giya mishi damuwa na zai kawo ni nan kuma wala da na mishi baya ne wace gare da na zo tasha na ma direbobi magana ba magana ba komai kawai suka doke ni tare har cikin cike suka kawo suka sauke ni sai na zo na yi bayani jiya anan ba saurare ne ba Allah da ikonsa yau an saurare ni bukata na wani in kasance tare da musulmi har abada abade shi ne
to Allahu akbar Allahu akbar insha Allah ka zo yau kuma za a baka musulunci da ikon Allah kuma za a taimaka maka daidai gwargwado bayan an yi bincike akan lamarinka an tabbatar da abin da kake faɗa insha Allah da haka za mu baka kalma za ka faɗa in na faɗa sai ka faɗa ashhadu ashadu
ashhadu ashadu
Allah ilaha Allah ila illa Allah ilaha Allah ilaha
illallah illallah
wa ashhadu wa ashadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah wa rasulullah Allah Allahu akbar Allahu akbar
sunanka waye da sunana ima ibrahim ima eh ima ko Emmanuel ima ima Eh.
Ibrahim ko eh babanka musulmi ne a'a babu to ya muka ji sunansa Ibrahim eh domin yana amfani da Ibrahim ne na tashi ma yana amfani da Ibrahim ne baba na masafi ne sarkin dodo ne to babanka sarkin dodo ne ya mutu ko yana nan eh ya rasu ya rasu yana bautan dodon ya rasu eh ina mamanka mama na ta rasu ita ma babu eh yanzu sai yan uwanka eh ka san cewa wannan abin da kake yanzu duk duniya ko yana ganin ka sosai ma kuwa mutanen taraba fa suna ganin ka sosai ma abokanan ka fa sun san ka ba aka duk an ganka fa yanzu a duniya sosai ma ba kuwa.
matsala ba wani damuwa to alhamdulillah Eh.
to ka zo komo insha Allah kuma za a danka ka hannun da'awar mu za kuma a taimaka maka da yardar Allah tabaraka wa ta'ala Allah sa dace to wannan sunan ima shi zaka ci gaba da amfani da shi ko zaka A'a.
canja wani in akwai wani sunan da ana amfani da shi a musulunci sai a bani shi akwai wani suna ne da kake so ko a zaba ma eh azaba mani domin da sunanka Abdallah to zan bashi wani suna ne ba irin nawa ba haka kawai ina ganin wannan gara basan na batta sunan kawa Abdullah sunan kawa Abdullah abdalla ko eh to daga yau sunan ka abdalla eh ni din ana dan karawa a ce gadon kaya amma gadon kaya ne in ka hau gadon kaya ne za ta soke ka da yawa wallahi yawa ni ma ina ta kokari in mai da ita gadon katifa ne insha Allah wannan da yan shekaru kadan to Allah ya sa albarka ima Ibrahim ya zama abdalla Ibrahim Ima ya da Abdullah Ibrahim ban ji ba Ima ya da Abdullah Ibrahim To masha Allah, Allah ya baka lafiya. Insha Allah za a yi masa interview za a tattauna da shi, za a ji me yake da bukata kuma ya za a taimaka masa insha Allah. Allah ya baka lafiya, Allah ya taimake mu. Muna murna wannan karatu namu na mata yau mun yi babban rabo. Ya Allah albarkacin musuluntar da wannan yaro da muka yi Allah ka yafe mana. Allah ka samu aljanna. Allah ka karbi musuluncinsa. Allah Ubangiji ka tabbatar da shi akan addini. Allah duk wata barazanar da zai fuskanta Allah ka kare shi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. To assalamu alaikum. Masha Allah. Madalla. An yi zuwa ku kai shi masallaci.